أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين baya ka yan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin ta'alimul muta'allimi dariqat ta'allum wato littafin talimi kenan wanda a yau shine halkan mu ta uku kuma halkan mu da ta gabata mun muna cikin fasali ne na farko dai har yanzu kuma za mu tashi daidai inda malaki cewa ka zalika fi sa'iril akhlaqi wanda yana jera muna cewa dabi'u za ka samu ga wasu halaye yanda ake samun su ga ainihin mutane ana samun su ma ga dabbobi amma ban da ilimi ilimi shi kadai ne dan adam yake banta da shiya wanda dabbobi ba su da ilimi amma Allah ya fifita dan adam ya ba shi ilimi din to shine malam zai ci gaba da jira mana yake cewa waka zalika haka nan dan adam yana yin tarayya fi da da mutane da dabbobi da sauran halitta fi sa'iril akhlaqi a cikin sauran dukan dabi'u na hawala judi misalin kyauta ko kace baiwa saboda kamar in mutum na da baiwa cikin dabba ma ana samun mai baiwa kaman barewa ana cewa tana da baiwa misali kaga dan adam yana da kyauta kenan shi ma ya zama haka wal bukhli da ruwa idan dan adam yana da ruwa shi ma cikin dabbobi akwai masu ruwa ko kamar irin dan kaza kaga ai dan kaza shi da ya samu abinci gudu ya kai ya kauce tsere ya bar yan uwan shi kare kare wani daga cikin yan uwan nashi ya ci mashi abinci to kaga kaman ruwa dan adam yana da ruwa cikin dabbobi ma akwai masu ruwa wal jubni da kariyar zuci wato shine razana da tsorata watan zuci mutum ya zama bai da yana da kariyar zuci haka raunin zuciya kenan wanda tsoro gare shi nan take jiki ne mai sanyi akan lamari to shine waljubni da kariyar zuci shi ma yanda kake samu ko kamar ana cewa kamar fara kura ko shine zaka ji bawashi yana cewa tsoro kamar fara kura to to shine kamar irin wannan ka gani in dan adam yana da akwai mai kariyar zuci shi ma irin wannan to haka na cikin dabbobi shi ma kamar irin fara kura da ake bada misali da ita sannan wal jur'ati da karfin hali wato jarunta kenan shine karfin hali kaga in da adam akwai mai karfin hali to cikin dabbobi ma akwai zaki shi ma shi ma yana da karfin hali din sannan kuma wattakabburu wattakabburi da girman kai idan cikin dan adam akwai masu girman kai da takama nuna isa to cikin dabbobi su ma akwai irin su jaki su ma haka suke su ma suna nuna isa din sannan wal iffati da kamewa wato kamun kai shine wal ifati da kamun kai yanda kasa ana samu masu kamun kai cikin dan adam haka cikin dabbobi irin damo kenan ko kaga shi ma ba cika karauniya ba da da hayaniya ba to haka shi ma sannan wal israfi da banna idan cikin dan adam akwai mabannaci to har cikin dabbobi akwai masu banna irin su biri kenan ko sannan wattaqatiri da qabru shi ma cikin kwabro akwai masu dabbobi masu kwabro mana yan akwai cikin mutane kamar irin su tururuwa kenan ko kaga da sun shiga ita za ta tara abinci kaga gashi ta tara karshe ya wani lokaci ma in shekara ta hasi ta haikar da wani daga ciki ta zo ba sannan ta sa wani sabo to sannan wa gaida amala ce da wani ta su waɗannan ɗabi'u dai kamar irin ɗabi'u na kare misali waɗanda mutum zai iya yi waɗanda suke na yawan faɗa kenan ko kaga kare yana da yawan fada duk da yake akwai wadansu dabi'u da ake cewa shi kare yana da su kyawawa wanda ana son ma dan adam ya koyi da su ina jin za su kai kusan guda tara wanda Maulana Sheikh Ibrahim ya radiyallahu anhu ya kawo shi a cikin tafsiri na da tafsir a cikin sotul tafsirin sotul kafi a wajen kisar kalen ashabul kafi din nan wanda ya kawo cewa Imam Hassan al-Basri ya faɗa cewa kare yana da wadansu dabi'u da ya kamata mutum musulmi ya koyi da shi cikin su wato shine a ana son dan adam ya zama yana da irin waɗannan ɗabi'un guda tara da cikin kare ya ce kare ma'abucin yawan jin yunwa ne koyaushe to kai ma dan adam ana so ka zama ma'abucin yawan jin yunwa ma'ana yawan yin azumi kenan na nafila koyaushe to shine ma'anar kare yana yawan jin yunwa to kai ma dan adam ya kamata ka zama kana yawan yin azumi wannan ya ce ɗabi'a ce ta mutanen kirki yawan azumin sifa ta biyu ce kare ba ya baccin dare sai ɗan kaɗan kai ma ɗan adam ana son ka zama ba ka yawan baccin dare yawan ibada kawai kake iya zama baccin naka bai da yawa sosai wannan shine ɗabi'ar masoya Allah sannan sifa ta uku shine kare idan ya mutu bai barin komi da gado don shi bai tara dukiya ta kamar abun hauka ya tara can ya tara can ya tara maka yanin musiba musamman wata dukiyar ma duk ta haramun ce da sata da menene duka a ta tara kuma ƙarshe mutum ya mutu ya basu to shi kare ba ya wannan wannan hauka ne kare ba shi yasa wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita duniya ya jama'u hamalla qadalahu mahaukaci wanda bai da hankali shine ka tara dukiya kawai tsura tsakarin ta duniya tsura to kare ba ya tara duniya abin duniya wannan shi ma ɗabi'a ce ta masu gudun duniya sifa ta hudu kare baya zaɓa wani wuri wanda yake keɓanta da shi ya ce ai nan gidana ne nan wuri na ne nauni ni kaɗai da shi ya ba wanda isa ya taɓa shi kare baya da wannan shi duk inda ya samu shi gidansu ne duk inda ya samu dan zai kwana ba ruwa ne to wannan shi ma ɗabi'a ce ta masu dogara ga Allah duk inda sun ka samu kansu su haka suke ko shi yasa ka ji wani lokaci zaki da a ce aka su watan ba su da masauki ko su da'ira a masaukin su to wannan kenan sannan sai ba ta biyar kare idan mai shi ya buge shi ya cutar da shi ya mai abubuwa kuma duk da haka nan bai fasa biya tai to wannan shi a ɗabi'a ta muridai sadiƙai na gaskiya ba muridan da suna tare da malamin su ba ko shehin su ba amma suna kallo ne daidai suke da shiya ko sun hishi wayo ko kuma a in ya musu inda ya musu daɗi su bi shi in kuma ya musu abin da bai daidai da ra'ayin su ba shikenan za su yi koma gefe suna hushi da shiya ko ma in sun aikata abin da ba daidai ba ya nuna musu a wannan ba daidai bane ya nuna musu bacin rai kan abin da ya kamata ba haka yadda ce ayi ba dadda shikenan su sosata su koma gefe waɗannan ba su aka ce muridai na gaskiya ba waɗannan kawai in jabu ne ba su gaskiya ko suna faɗin shehu baki da sauran abubuwa amma matukar dai babu wannan sadikancin to ba su ciki to shine shehu ya kawo yace wannan sune dabi'a ta muridai na gaskiya ko da shehin nasu wata akwai wani abu da ya shiga tsakanin su mara kyau wanda ba su ji daɗin shi ba ma'ana suna nan bai tare da shi din ne amma su bane yanzu Allah ya kare mu sifa ta shidda yace kare idan ya kusanto zuwa ga abinci to in ya zo bai tsaya kusa ga wurin sai ya koma da nesa ya tsogonin shi sai ya bashi sannan to wannan ɗabi'a ce ta miskinai haka ake su su masu zama sannan ya ce sifa ta bakwai kare idan an ka buge shi an ka cutar da shi ya kuma ƙarshe an ka jewa mai ɗan wani abu wani kiran waina ko wani abu daban ba fasa ci zaya ba zai ce ya ɗauka ba ruwa ne bai ciwa ya hasal hamma bai so to wannan ɗabi'a ce ta masu tawazu'i sannan sifa ta takwas kuma ya ce shi kare idan ya zauna a idan ya tsaya ga wuri ka kore shi to gurgusa ya kai ɗan sake wuri bai yanzu ne ne ce dole sai ya da wani inda aka kore shi din shine sifa ta takwas din wannan ita ce ɗabi'a ta masu yadda da duk abin da Allah ya kaddaro musu sun yadda da shi din suna cikin halin wadata Allah ya kawo musu talauci sun yadda Allah ne ya gana din an fahimta misali suna cikin halin lafiya Allah ya jarraba su da rashin lafiya duk sun yadda sannan sifa ta tara kare idan ya fita daga gari in dai shi da kai ne ya baggaren zai tafiya ta ya baggaren to bai dawo gari shi har abada ta kenan to wannan dabi'a ce ta ma'abuta himma kenan to waɗannan shine yake cewa dabi'un kamar da shi ya kawo su dabi'u na kare amma a kuma can bangare to kare mutum ne mai fada wanda bai son ya ga bako da ya ga bako yanzu kaga kana jin wani an kai to waɗannan atan sifofin su ne malamin ya zano watan sifofi wanda yake cewa dan adam yana yin tarayya da atan dabbobi a cikin su sannan sai malam ya ci gaba da kawo cewa to da haka shi malam ya ce wa gari hada waninta wato yana nuhin waninta dan irin sauran ɗabi'un da ba mata din ba kuma irin faɗa din da kuma watan irin wanda mun kace shine sifa yana ɗaya daga cikin kuma sifa ta kariba to sannan sai malam ya ce fa innal kibra domin lalle shi girman kai wal bukhla da rowa wal jubna da tsoro shine kariyar zuci wal israfa da banna haramun wannan gana haramun ne ba a sun mutum ya sifanto da su ba wala yumkinu taharruzu kiyayewa bai yiwa daga gare su shine wala yumkinu taharruzu anha kiyaye kai bai yiwa daga gare su illa bi ilmi hasi da saninta saboda ka sai ka santa sannan zaka iya kare kanka daga haka nan din wa ilmi ma yudaduha da kuma sanin abinda yake kishiyanta su wato waɗanda sibobin da aka zana kenan ko kaga kamar irin watan ɗabi'u kenan waɗanda ba masu kyau ba kenan kaga irin girman kai kaga ai tawadu'i in tawadu'i kaga girman kai shi a kishiya ta ko ka gane ko girman kai kuma shine tawadu'i shine kishiya ta tawadu'i shine kishin girman kai haka nan ruwa abinda a kishiyarta kyauta hakanan kariyar zuci abinda ake shiyarta watan jarunta karfin hali sannan abinda a watan kishiyar a banna tsakaitawa kar a yi banna da tsakiya to wannan dai su ne waɗanda yake ya zama wajibi a mutum ya san kowane ɗaya daga cikinsu da kuma abinda yake kishiyar tashi ɗin domin kara ya cutu da watan sharrin ɗaya daga cikinsu ɗin to shine ma'anar wala mikinu taharruzu kiyayewa bai yiwa an ha daga barinta illa bi ilmi hasi da saninta wa ilmi ma yadadu ha da kuma sanin abin da kake shiyantarta sai ce don haka fayyubta radu an farlanta ala kulli insanin bisa ga kowane mutum ilmu hasanin ilmu hasanin ita wannan a wadanga abun da an kazana din sai ce wa qarsan nafas sayyidul imam haƙiƙa shugaba kuma jagora al-ajall wanda yake mai girma ash-shahid wanda yake shahidi nasiruddini shine nasiruddini abul qasimi sannafa ya wallafa kitaban littafi fil akhlaqi a cikin kyawawan dabi'u wato shine kitabul akhlaqi kenan watan kyawa littafi na kyawawan dabi'u da ya kamata mutum ya sifanta da su ba to wannan al shugaba nasiruddini abul qasim ya wallafa littafi akan haka din sai malam ya ce kuma wa ni'ma ma sannafa ma dalla da abin da wannan malami ya wallafa kuna wannan littafi don haka fa yajibu ala kulli muslimin ya wajaba ko ga kowane musulmi hibzu ha kiyaye ta isa waɗannan kyawun ɗabi'un nan yalla ya zama wajibi mutum ya gode san haka din kuma wannan kyawun ɗabi'u kamar yadda aka sani su ne ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi duk wani aiki da zaka aikata kana ganin cewa kai ne ka hanyar manzan Allah kai ne bin sunnar manzan Allah amma ba kyawun ɗabi'u to ka ba babbar sunna ne da ce babbar ɗabi'a ta manzan Allah sallama kuma da ita ne Allah madaukin sarki ya yabe shi wa innaka la ala khuluqin azimin kuma da su ne aka tambaye sai da Aisha radiyallahu anha ta ce kana khuluquhul qur'an ai manzo Allah dabi'un shi alqur'ani wai ma'ana shine duk abinda qur'ani yace ai annabi yana yin shi duk abinda qur'ani yace a bari manzo Allah kuma baya yin shi to shine kyawun dabi'u to to shi yasa yana da kyau wajibi ne kowa ya sama haka nan din kuma sai yace wa amma hibzu amma kiyaye ma ya kawo abinda ke abkowa fi ba'dal ahayini a cikin sashin lokuta to fa fardun farilla ne ala sabil likifayati bisa ga hanya ta isuwa ma'ana falilla ce wadda wani na ɗauke ma wani in dai ba abin da yake faruwa ne ko shi ba kaga wancan mun yi karatun mu na halka mata ta gabata cewa sanin abin da ka afkuwa ga mutum ko wani lokaci ko kaga abin da ya shafi sallah dole ne kai sallah lokaci lokaci azumi haka zakka haka da sauran abubuwan ka na ibada dai to kaga su wadancan farilla ne na aini to yanzu na yana magana ne ga farillai na kifaya yace to su waɗannan farilla kifaya din nan idza qama bihil ba'adu idan sashi ya tsaye da suwa fil baldati a cikin gari saqata anil baqin ya fadi ga saura ba dole sai kowa ya sani ba ma'ana kamar yanzu kamar abin da ya shafi irin ilimin gado haka sanin abin da yanda ake rabon gado da sauransu kaga yana daga cikin farille ga gari gaba ɗaya a ce ba wanda ya san shi to wannan lalle haramun ne duk garin sun yi sabo in dai a ce duka kaf garin ba wanda ya sani in habba wanda ya sani duk garin to ya zama wajibi ga su mutanen garin nan fa su ɗauki nauyin wani wanda zai je ya koya wannan ilimi don ya zo a san shi an fahimta ma'ana dai da sauran abubuwa da kuma ko da cikin sana'o'in ne ko da aka magana kamar irin abin da ya shafi kira abin da ya shafi tan sassaka abin da ya shafi duk da irin waɗannan abubuwa misali su ma gari a ce duk duka ba su kuma bukata tana kama hakan su to kamar irin haka nan su ake cewa farko kifaya kaga ba dole sai kowa ya iya ba amma daga gani a samu wasu san iya to shi yasa ya ce don haka wa amma hibzu amma kiyaye ma ya kawo abin da ke afkuwa fi ba'adal ahayini a cikin sashin zamunna fa farlun watan wannan farilla ne ala sabili kifayati bisa ga hanya ta isuwa idza qama bihil ba'du in sashi ya tsaye da shiya fil balad fil baldati a cikin gari saqata anil baqina to ya fadi ga saura sai ya ce to fa illam yakun fil baldati idan bai zamo a cikin gari man ya kuma bihi wanda ya tsaye da shi wannan abun na farilla kifayatin ba ishtaraku jami'an sun yi tarayya su mutanen garin gaba daya filma asami a cikin sabo kamar yadda ba da misali a wancan din cewa kamar ilimin gado a ce duk gari ba wanda iya shi misali ko kuma ilimi wanda za a rika bada fatawa a cikin gari gaba ɗaya kakab ba wanda ya san shi to dole ne a samu wasu zan manyan malamai wanda za su rika watan kula da lamura na addini haka nan din to sai ce nan kan fa yajibu alal imami ya wajaba ga shugaba an yi amurhum ya umarci su mutanen garin bizalika da yin wannan ilimi din wanda duk garin ba a san shi ba don haka waya jibura ahlal baldati ya cilasta wa mutanen wannan gari alaihi ga shi wannan ilimi din haka dole ne shi shugaban da asarki ya cilasta dole sai an tana da wani wanda zai ta ya koya wannan abu wannan ilimi din wanda duk gari ba wanda ya san shi ya ce wa karkila hakika an ce inna ilma ma ya kawo lalle sana abin da ke akkowa ala nafsi ga kai na shi mutum fi jami'il ahwali a cikin dukkan halaye to huwa bi manzilati da'ami shi kamar matsayin abinci yake la budda li kulli wahidin minhu ba makawa ga kowane mutum ɗaya daga gare shi ma'ana wasu farla aini kenan farillai waɗanda an dole sai kaya da kanka kamar sallah azumi zakka haji kaga wannan duk wadaka takardun mulkin ka baka isa ka ce ka sa wani ya maka ba sai kaya da kanka to shine yake nufin to ya sanin irin waɗannan abubuwa a san wanda za a yin su to da ka sa abinci ne ai ka san baka cewa saboda isa da mulki kai abinci baka ci wani ya ci malakin ka in ya ci shikenan ya isan maka ka ce ya ci ma kaga baka yadda sai ka ci da kanka to shi yasa ya ce to irin waɗannan na farlu ainin to kamar abinci ne batan ga kowane mutum wajibi ne gare shi ba makawa sai ya yi shi sai ce amma wa ilimin ma ya ka'u sanin abin da yake abkuwa fi ba'dul ahayini a cikin sashin lokuta ko ka ce lokacin zamun na duk ɗaya ne shine a cikin sashin lokuta to shi kama bai manzilatar dawa'i matsayin magani yake yuhtaju ilaihi ana buƙatuwa zuwa gare shi hinal marad faqat lokacin rashin lafiya kadai ma'ana shine shi farlu kifayatin kenan abin da yake ba dole sai kowa ya iya ba amma daga gari dole ne a samu wasu sani din to shine yake cewa to shi kuma matsayin kamar magani ne ai kaga magani ba ko shi aka bukata tai ba tunda ba ko shi ake cikin rashin lafiya ba tana yiwa a samu wani lokaci lafiya lau ake wani lokaci ne sai rashin lafiya ta bijiro sannan za a bukaci wannan din to shi irin wannan ilimi na wannan farlo kifayatin din to matsayin magani yake ana bukata ne ne zuwa wani lokaci kurum sai ce sannan wa ilmun nujumi sanin ilimin tauraro bi manzilatil maradi to shi matsayin rashin lafiya yake shi kan fata'allumuhu haramun shi kan koyo ne haramun ne li'annahu yadurru domin shi yana cutarwa wala yanfa'u baya amfani ah wai abin da yake nufi na shine neman ilimi da tauraru wanda za a rika cewa ai kamar yanzu in zaka fita anguwa zaka yi tafiya to in aka yi daidai sadda ka fita wurin wannan tafiya tauraru kaza sun kawo daidai wuri kaza to a wannan lokaci zaka kama da rashin lafiya ko wani abu kaza mai kama da haka na fahimta ko kuma a'a ai abin da ya kawo matsala kaza ka yi wata hasara na wasu kaddarori da suka same ka tauraruwar ka ce aka yi kaza a'a to irin waɗannan shi yake magana duk ilimin tauraron da za a nema don a san waɗannan abubuwan a rika zuyin su din to haramun ne waɗannan kwata-kwata bai halatta ba zai bayani daidai gwargwadon wanda ya halatta nan gaba amma dai haka don a koyi wakan ga ko kuma don ka koyi ka gano cewa ai abu kaza na sharri zai sami mutum an kai kaza kai kana ganin zaka iya kauce ma wata kaddara da Allah ya yi wai za ka yi dubaru da za ka rika kaucewa da sanin wannan abun to haramun ne in dai da wannan niyya za ka nemi wannan ilimi haramun ne shi yasa kaga bai dace ba har mutum ya dauki abu matsayin sana'a kai tsaye ga dangadan wancan ya zo ka ce mai ai tauraruwar ka matsala kaza an ka samu ko wani masu hiri an ka din tauraruwar ka wuri kaza an kai kaza an kai wannan duk haramun ne bai halatta ba kaga za ga wasu gaba ɗaya ma sana'a suka dauki abun kuma da cikin lamarin addini suka jingina abun baki ɗaya to wannan haramun ne shine yake cewa kuma ka sani wala harabu gujewa min qada'illahi ta'ala daga hukuncin Allah madaukin sarki wa qadarihi da qaddara ta gairu mumkinin ba mai yiwa bane don haka kace wani abu ya kai kasan ilimin tauraro don haka zaka rika dibawa kaga duk abin da zai cutar da kai ka kauce mashi in kaga wata shi lafiya zata ka kauce mata wata kaddara ka kauce mata baka iyawa matukar Allah ya kaddaro sai wannan abin ya same ka ba makawa sai ya same ka din saboda haka shi yasa nan shi malamin zai ba zai ba da shawara nan gaba amma don mutum ya nemi ilimi na tauraro misali don a kamar wadda zai san irin su wacan lokuta na sallah da fusul hakan ga hakan ga an gane duk waɗannan waɗannan babu laifi don ya san hanya lokuta na sallah hakan ga wannan duk babu kone amma dai ka san su domin wai ka kauce mota kaddara ta Allah wanda Allah ya kaddaro maka to wannan ma bata lokacin ka ne kake gaban za baka iya kaucewa din saboda haka a kuma kakka rika kaddara ta asiri ga su waɗannan tauraru ɗin tauraruwa kaza ita kayan kaza ita kayan kaza ka kaddara ba Allah ne yake yi ba akwai matsala saboda haka dole ka ne ka sani duk wata tauraruwa da duk wani abu ba ta da wani ta'asiri ba abun take yi sai Allah madaukakin sarki shine yake yin komai dan a ciki to wannan shi yasa malai yace neman ilimin wannan na tauraru ɗin da waganiya din don ka san irin waɗannan abubuwa ka san abubuwa daban-daban abu kaza zai faru abu kaza zai faru to yace wannan matsayin rashin hayaki bai da wani amfani haramun ne neman shi baki daya to sannan sai ya ce to sai malai ba da shawara abin da ya kamata ga shawara da ya kamata mutum ya bi ta yi muhimmanci gare shi bisa da ya kama neman ilimin na taron kurum sai ce fayan baki ya kamata li kulli musulmin ga kowane musulmi an yi stagila ya shagalta fi jami'i awqatihi a cikin dukkan lokutan shi bi zikrillahi ta'ala da zikirin Allah madaukakin sarki wa du'a idan addu'a wattabarru da kaskantar da kai ga Allah wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani was sadaqati da yawan sadakoki addafi'ati lil bala'i mai tun kudi musiba saboda haka sannan wato waɗannan su ne wanda ya kamata malmakin ka shakalta a diba maka abu kaza zai haura gare ka ko za ka yi wani abu kaza a diba maka a'a ba shi bane ba duk abin da za ka yi kasuwanci ne wani abu ne ka dai roki Allah ka sa ya maka addu'a Allah ya tabbatar maka da alkhairi cikin wannan lamarin shi yasa ce ka zama ya kamata ga musulmi kawai ya shagalta da yawan addu'a kurum a duk lokutan shi gaba ɗaya da yawan zikirin Allah da yawan kaskantar da kai da Allah yawan karatun alkur'ani to in kana haka karshe shikenan sai Allah ya baka nasarori duk abin da yake alkhairin gare ka sai ya tabbatar maka da shi abin da yake kuma mai cutarwa gare ka shikenan sai ya kare ka daga sharrin shi da kuma yawan bayar da sarka domin ita sarka dama tana tunkuɗe kofofi na musiba ka samu wani bawan Allah kawai ka bashi sarka ko mai bara ne ko wanda ba mai bara bane ga wani abu nan ka bashi sarka ko ma kana iya cewa ya baka addu'a duk yayi shi ma wannan duka abu ne mai kyau to wannan shine mafita ba neman ilimin taurari ba don ka kauce ma abin da Allah ya kaddara ba a'a saboda haka sai ya ce wai Allah ta'ala ya roki Allah madaukakin sarki al'afwa watan rangwame wal afiyata da kuma yafiwa wato ya malan gobe kuma ya yafi maka duka abubuwan ka baki daya fi duniya wal akhirati a duniya da lahira wannan shi ya kamata mutum ya shagalta yayi addu'an nan li yasunahu Allah domin Allah ta'ala li yasunahu Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki ya kare shi anil bala'i daga musibu wal afati da cututtuka ko kace da aibubuka duk ɗaya to ka zama kana mai addu'a to wannan shi ne abin da yake mafi alkhairi gare ka fa inna man ruzika du'a domin duk wanda an ka arzuta da yin addu'a to lam yuhrimil ijabata ba za a hana mashi karba ba shi kuma matukai yana yin addu'a yana roƙon Allah to shi ko Allah zai karba mashi iyaka dai ka sa a ma kai kai roƙon Allah da kanka kuma ka sa a maka roƙon Allah wani ma addu'a shi ma roƙon maka Allah wannan duk yana daga cikin hanyoyi masu kyau waɗanda ake bukata kai ta addu'ar kuma kai ma ka sa ka sa wasu bayan Allah wanda kake kallon mutanen kirki ne su yi maka addu'a to in ka yi haka Allah zai karbi addu'arka ko dai abin da kan nema din wanda ka sa an ka roƙan ma Allah ko ka roƙa din ko Allah ya baka wannan abin in Allah ya ga kuma abin ba alkhairi ne gare ka ba kuma shi Allah yana son ka da alkhairi to yana iya hana ma wannan abin haike baka shi sai ya baka wani abu malmakin wannan abin na ɗaya kenan na biyu kuma kana iya yin addu'ar shi abin da Allah da ka sa an ka roƙan ma Allah ko kuma ka roƙi Allah kai ne ga yanzu baka shi ba alkhairi bane sai nan gaba ya zama alkhairi sai Allah ya ki baka shi ga yanzu ya karbi addu'a amma sai Allah ya ki baka shi a yanzu sai a aje ma shi sai can gaba sannan a baka yan Allah ya kalli shi ya zama alkhairi gare ka kuma yana son ka da alkhairi din na biyu kenan na uku kuma tana yiwa kai ta roƙon Allah kan wata bukata kai sa ita ma addu'a da roƙon Allah kan wannan bukata kuma Allah ya biya maka ita to amma abin da ya faru kana da wani laifi mai girma tsakaninka da ubangiji kuma ka cancanci a saka wuta to sanadira wannan addu'a sai Allah ya ki baka wannan abin da ka roƙa sai ya yafe maka wancan laifin da tsakaninka da kai da shiya malmakin wannan abin da ka roƙa ne sai ka je lahira sannan sai ka gani to ɗaya daga cikin wannan abubuwan nan guda uku shi yake faruwa ga addu'a in an kai don haka ka'ida ne Allah yana karɓa addu'a shine fa inna marzuq addu'a addu'a da an ka azta da yin addu'a lam yuhram al ijaba ba a hana mashi karbawa sai ce fa in kana al bala'u idan wata bala'i wata musiba ta zamo muqaddaran abu kaddarawa ce yusufu za ta sami shi mutum ɗin wa la mahalata ba makawa amma sai dai in yana addu'a lakin sai dai yuyassirahu Allahu alaihi Allah madaukakin sarki yana sauƙaƙe wannan musibar da bala'in gare shi din wayar zuqu sabra kuma sai ya arzita shi da yin hankuri bi barakatin du'a saboda albarka wannan addu'a da yi saboda haka in ka ta roƙon Allah don ya kare ka daga wasu kaddarori kana harkokin kasuwa kana ana ta maka addu'a da roƙon Allah kan ya kare ka daga wasu kaddarori da musibu to in kaga abin ya faru to shi ko Allah sai ya kawo abin da sauki in kaga kai hasara ta naira dubu ɗari misali to inda ba in dai kana addu'a inda ba addu'a to da sai ta kai ta miliyan ɗaya misali ko fiye da haka ko kuma ƙasa da haka kadan an fahimta to shine ma'ana wai in musibar ta zama maka sai ta samu to Allah zai sauƙaƙe ta gare ka da kuma arzuta ka kuma da hakuri sai ka ji ka jure zuciyarka ta hakura ta miƙa lamarin ga Allah sai ka samu lada kuma na wannan hakurin da kai saboda albarka wannan addu'a din da kai sai ce to sai zai ƙara bayani game da ilimin tauraro sai ce Allahumma sai dai don kalmar Allahumma din nan daidai kamar take da illa shine Allahumma illa idza ta'allama lalle wa sai dai in ya nemi wannan sani minan nujumi na taurari din nan kadara ma ya arifu bihi qiblata gwargwadon abinda zai san alqibla da shiya wa awqatas salati da lokuta na sallah to nan kan fa juzu zalika wannan ya halatta inda wannan ne mutum ya nemi wannan sanin babu komai saboda haka ko shi yasa kaga ishara ma alqur'ani yayi kau cewa wa alamati wa bin najmi hum yahtaduna to yanda a san alqibla ne da lokuta na sallah ga ainihin shi ilimin na taurari wannan babu komai amma don ka rika sanin al'amura da za a yi gobe da wanda an ka yi a a wane yamma sihiri an ka dan taurari ka wuri kaza ko kuma in za ka fita anguwa in ka fita idan ka zo kana tafiya in ka kai daidai wuri kaza sada ka hito an yi daidai tauraru kaza sun kawo wuri kaza to za ka yi rashin lahiya ko ba za ka samu sa'a ba da sauransu wannan shi do haramun ne sai ce amma wa amma ta'allumi ilimin dibbi amma neman sanin ilimi na magani fa yajuzu shi ma ya halatta li'annahu domin shi sanin neman magani wato ilimi na sanin magani sababin wani dalili ne min al-asbab daga cikin dalilan na rayuwar dan adam saboda haka ne wa kullun ne rashin lafiya na iya kama ka ka buƙaci ga wannan magani din saboda haka neman ilimin magani wannan ba komi fa yajuzu ta'allumuhu neman sanin shi wannan ya halatta ka sa ilil asbabi kamar sauran dalilai baki da kamar yadda ka san wajibi ne ka ka nemi abincin da zaka ci to haka shi ma watan lalura ce kaga kenan na asbab ko tun da kaga shi dalili ne na shi sai ka ci abinci sannan ka ji ka bar jin yunwa dalili ne sai ka sha ruwa ka ji ka bar jin kishirwa to shine yake nufin kamar haka nan ne nan sai akwai magani daban bukanci daban magani shine duk wani abin da zaka kila la'alla magani ne wani icci wanda zaka sha magani kaza na magani abu kaza ko ko a'a waɗansu ayoyi na alkur'ani ko wasu muhimman addu'o'i da zaka rubuta domin maganin abu kaza ko neman kariya daga wani abu yana haka to waɗannan duk ya halatta wannan ba shi yake cin bokanci ba kalmar dibbu maganin take nufi shi yasa wani lokaci waɗansu da ba san menene ba bambanci ba sai su ɗauka da an ci sai ka ji suna cewa cibbu ɗan cibbu ma'anar dibbu kalmar ce ta dibbu magani shine ba shi juwa na cewa cibbu to bokanci daban magani daban boka shine zai rika sanya maka abubuwan da ba daidai ba samu muna bakar kaza sai an samo jinin mutum sai an yi kaza ko a yi rubutu da wani jini wanda za a yi kaza wannan dukansu shi ne wanda sun ka shahi bokanci wanda zai rika yin ma'amaloli da miyagun shi da shi da aljanu da sauransu a cutar da wancan amma wancan maganin za a cutar da shi da sauransu waɗannan haramun ne dun mai yin su idan ya je lahira da shi da aljanun da suke taimaka mashi waɗannan waɗannan ayyuka dukansu gaba ɗaya Allah zai azabtar da su ba don sihiri kafirci ne to shine ilimin magani shine sanin abin da zai amfane ka wanda ba na sharri ba abin da yake na alkhairi kenan abin da zama alkhairi ne gare wanda za yi ne ko sha ne ko aikata shi in dai ba za a aikata shi kamar yanzu a Qur'ani in za ka rubuta shi da jini haramun ne wannan an fahimta ko kuma wasu abubuwa daban da irin waɗancan ne ko layu da waɗansu abubuwa da ba ayoyi na alkur'ani ba ba kuma waɗansu kyawawan addu'o'i masu kyau to waɗannan dukansu haramun ne amma da in alkur'ani ne ko wasu kyawawan addu'o'i wannan ba komai sannan sai ma'ana ya kawo ya ce saboda wakatta dawon nabiyu sallallahu alaihi sallama domin annabi wakatta dawon nabiyu alaihi salatu wassalamu domin manzo Allah mai tsira da mincin Allah ya yi magani shi ma saboda haka yin magani ba haramun bane wa qad huki yace hakika an hakaito an shafi'i daga imam shafi'i rahmatullahi alaihi rahmar Allah ta tabbata gare shi annahu qala ya ce al-ilmu ilmi ilmani kala biyu ne ilimin fiƙihi ya ce shi ilimi na fahimta addini lil adiyani don addinai aka yin shi wa ilimin ɗibbi shi kuma ilimi na magani lil abdani domin watan jikunkunna aka yin shi ma'ana don amfanin jiki kenan to saboda haka duk ba komai waɗannan duk ya halatta a neme su wannan yayi ba komai din da ilimin magani shi zaka ma a ɗibbin na boye zaka ga wasu malamai suna rubutawa sannan ya ce wa ma wara a zalika duk abin da ba wannan ba bulgatu majalisin to guzurin wurin zama ne kawai ma'ana duk wani ilimi wanda ba na wanga ba kamar kaga ilimin da zaka yi amfani da shi ya na abubuwan kanewa da kullum kamar ilimin sana'a kenan ko da sauransu to wannan guzuri ne na wurin zama amma dai wancan ne ilimin addini da ilimin magani su ne ilimin addini farla ainin kenan ilimin kuma magani farla kifayatin ne dole wasu su sani ba dole sai duk garin kowa ya sani ba amma dai a san wasu sun sani din don illa lura ta kama ya zama akwai waɗanda za su za a samu gare su din sannan sai cewa amma tafsirul ilmi amma abinda ake abinda a fassara shi ilimi din nan ma'ana abinda ake nufi da ilimi yace to shi ilimi din nan fa huwa sifatun a fa huwa sifatun shi ilimi wata sifa ce al mazku wata wadda take kama huwa kamar yadda yake shi ilimi din an ka diba zaka ga cewa yace wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha liman qama bihi liman qamat hiya bihi al mazkuru kama huwa to shine sai ka dawo sai ka ce wa amma tafsirul ilmi amma abin da fassara ilmi fa huwa sifatul mazku fa huwa sifat fa huwa sifatun shi sifa ce kama huwa kamar yadda yake ya tajallal mazkuru biha wanda an ka ambata da ita yana samun daukaka wato yayi haske kenan liman qamat bihi liman qamat hiya bihi ga wanda wannan sifar ta tsayo da shiya wai duk wanda wannan sifa ta ilimin ta tsayo da shiya ya zama yana da shiya to yana samun daukaka da haske a cikin al'umma shine ma'ana to shi yake ce mai ilimi sai ya ce wal fiqhu abin da ake ce ma fiqhu shi kuma ma'arifatu da qa'iqil ilmi sanin zurfafan ilimi shi ake nufi ma'ana wa ilajin tare da nau'o'a na magani waɗannan su ne sanin zurfafa na ilimi sai ya ce kala abu hanifatan abu hanifata ya faɗa shi ne abu hanifatan nu'man rahmatullahi alaihi ramar Allah ta tabbata gare shi ya ce alfiqihu ilimin addini ma'arifatun nafsi shine sanin rai malaha abinda a gare ta na lada in ta aikata da kairi wa ma alaiha da abinda a bisa kanta na azaba in ta aikata sharri to shine ilimi na addini wato shine ilimi na fahimtar addini kenan ya ce wa qala kuma imamu abu hanifa rahimahullahu ya ce mal ilmu ba komai a ilimi ba illa al bihi sai aiki da shiya wal amalu bihi yace abinda aiki da ilimi kuma tarkul ajil barin duniya lil ajil saboda lahira ma'ana wai garka bari lahira duniya ta dauke hankalinka ta sa ka ka bar watan lahira a a kaka yadda duniya ta shagalta da kai ta hana ka ga aiki na Allah wanda zai sa ka samu rahmar Allah a lahira to shine ba wai ana nufin misali gaba ɗaya kwata kwata duniya ka watsar da ita gaba ɗaya kaka yi wani abu na lamarin duniya ba shi ake nufi ba lamarin duniya da kai ya shagaltar da kai ya hana ka wani abu naka na Allah na addini sai ce fayan bagi ya kamata lil insani ga mutum Allah ya gafula kai ya rabkana an nafsihi daga kai ne wa ma yanfa'uha da kuma abin da zai amfani kan nashi din saboda haka kakka cewa duk duniya gaba da duwar abin da zaka amfani da shi kuma na rayuwarka ba za ka yi amfani da shi ba sutura da zaka sanya abincin da zaka ci wurin da zaka zauna da sauran abubuwan ka wurin da zaka yi ibada da sauransu to kakka ce kuma ka watsa da su ba shi yake nufi ba kakka rabkana amma dai ka tabbatar da abin da zaka yi ka yi wanda ya dace da shari'a na halal da sauransu sannan sai ya ce wa ma yadurruha kuma mutum ya san abin da zai cutar da ita ranta shi fi ulaha a duniyarta wa ukuraha da lahirarta don haka fayasta jilibu sai ya jawo mayan fa'uha abin da zai amfani na rayuwar tashi wa ya canibu ya nisanci ma ya durruha abin da zai cutar da rayuwar tashi din kai la ya kuna aqalhu don gar hankali ne ya zamo wa ilmuhu da kuma ilimin nashi don kare zamo hujjatan alaihi hujja akai ne ma'ana azabtar da shi ya sani amma ya kyaki da shi din sannan fayazda da hukubatan sai watan ya azaba ta sai ta karu in yi haka nan shine fayazda da hukubatan sai ya karu da azaba idan ilimin nashi ya zama hujja kai ne ya ce na uzu billahi muna neman tsari ga Allah min suhudi daga hushi ne wa ya kabi da azaba shi ya ce wa kadawar da hakika dai kai wa kadawar da fil maraqibil ilmi wa fadaili ayatun wa kadawar da ayatun hakika ayoyi sun tuzgo wa akhbarun da hadisai sahihatun ingatattu mashahuratun kuma suke mashahurai fi manaqibil ilmi a cikin masu bayani cikin fadalat watan watan darajoja na ilimi wa fadailihi da kuma halalola na shi ilimi din amma dai malam yace lam nashgil ba za mu shagalta ba bai zikira hada ambata waɗanga ayoyi din da hadisan ba kai la ya dole kitabu domin kan littafin ya tsawo ya wuce wanda muka tunani tunda da makucin ana so mu shi ne takaitacce domin yan uwa ɗalibai masu koyon karatu to amma dai insha Allah muka zo can cikin littafin shehu da da ni faɗa na tafsiratul anami insha Allah za mu karanta kuma ayoyin da hadisan masu yawa dan can shi ya kawo su fare da gaske saboda haka insha Allah za mu kuma tsana saboda lokaci yayi muna fatan Allah ya mana karba mana dukkan abin da muka yi daidai kurakuran mu Allah ya yafe muna ya fahimta da mu dai ba mu ikon gyarawa الفرمان منزل الله سلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين